الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لاربا عشرين دهدو بوجه رمضان hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara biyar. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa muka zo ga wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe Gombe State University inda muke haduwa a kowane yammaci na wannan rana na ranakun wannan wata mai albarka muna haduwa domin karatun alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratu taha mun tsaya aya ta takwas duk da cewa jiya a daren ya ce ba a fassara gaban aya ta takwas din ba don haka za mu tashi aya ta takwas a cikin suratu taha muna fata Allah ya samu dace an turo tambayoyi kafin shiga karatu kamar yadda aka saba wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace tambayar sa anan ita ce shin ya halatta mutun ya auri agolan agolan gidansu misali mahaifinsa ya auro mata sai kuma ya kasance tana da ya mace shin ya halatta ya aure ta ai ya halatta insha Allah ta'ala ya halatta ya aure ta wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama ya fatan alkhairi yace a malam menene wahabiya ne kuma me yasa ake danganta ahlus sunna salaf da wahabiyanci kamar yadda yawanci abinda ake faɗa shine jingina wato wasu mutane ga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda yayi da'awa na tabbatar da tauhidi da aqida a mamlakatul arabiyyah ta saudiya kasar saudiya wadda suka hadu da Malik Abdul Aziz Al Saud wanda suka yi ta gwagwarmayan yada addini shi wannan bangaren mulki wannan kuma bangaren ilimi daga yawanci mutanen gidan mulki ana ce musu ali su'ud mutanen gidan ilimi da suke gidan wannan shehi sheik muhammad bin abdullahab su ne yawanci alu sheik a dai yawanci manyan malamai a saudiya kaji alu sheik yawanci suna da alaka da gidan shi sheik muhammad bin abdullahab to lokacin da ya zo yake da'awa akwai kurafat da yawa ana tawafin kaburbura ana tambayar ma'abuta kabari din nasara da sa'a da abin da ake bukata na rayuwar duniya idan mutum mutumin kirki ake kyautata zato gare shi in Allah ya masa rasuwa aka binne shi to sai a rinka zuwa kabarinsa kuma saboda shi salihin bawa ne ana kewaye kabarin kuma in addu'a ta zo sai ya zama ana roƙon kabarin ko a fuskanci kabarin ana addu'a shi da ya zo sai yana yaƙan wannan domin sun saba da aƙidar sunna wasu abubuwan bidiyoyi aka shigo da su wasu abubuwan kuma shirkiya shirka aka shigo da su da kurafat da bida to waɗanda suka ga yadda yake da'awa yake yada ilimi da kiran mutane zuwa ga wannan wato tabbatar da aƙidan tauhidi da kuma kore bidiyoyi da kuma kore dukkan nau'o'i na shirka waɗanda suke bin karantarwansa sai su waɗanda suke kyaman da'awar suke cewa wannan wahabiyanci ne abinda wa'incan suke yi na cewa ba za a je kabarin salihan bayi a nemi sa'a ko a yi tsawafin wannan kabarin ba wannan wahabiya ne mana wahabiyanci ne saboda jinginawa ga cewa shi muhammad bin abdullahab da ya zo rahimahullah ya ce ba za a yi haka ba saboda hakan ya saba da shari'a ba a tsawafi ga kabari ko da na annabin allah ne kuma ba a roƙon kabari ko mai kabari wannan haƙƙi ne na allah allah ake roƙa za ka yi zamanto ake cewa wahabiyanci wannan shine yawanci ake faɗin wannan kalma din jinginawa ga shi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nan kuma ya tambayar sa ta biye ce malam shin da yin tahajjud a gida da kuma yi a masallaci wanne ne yafi alkhairi ga maza da mata wanda ya fi alkhairi shi ne wanda aka yi domin Allah. Wallahu ala. Wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce, ya yi addu'an alkhairi, ita tambayarsa ita ce, akan maganar da kai na cewa duk wanda a sallah bai karanta suratul fatiha ba ummul kitab wato bai bai bai da sallah to mara akwai wani liman indai a sallah indai a sallah isha da asham ne kafin kai kabbara sai ka ji an ce amin kuma limamin iyayen sallama kafin ka yi sallama shi zai tashi ya fara karatu kenan a ya fara karatu kana cewa Allahu akbar zaka ji an ce amin to malam kaga irin wannan a kaga malam ba za ka iya karatun fatiha ba ko yaya kai shin za ka bar karatun fatiha ne ko kuma in ka bar kuma shin za ka bar karatun fatiha ne ko kuma kuma in ka bar karatun shin sallanka ta yi ko ba ta yi ba har yanzu dai ana ta takaddama akan abin da kai tsaye ne an riga an faɗa abinda aka faɗan shi ne ba abinda za a sake ai wannan ya nuna karatu a bayyane ne inda liman yake karatu a bayyane ba shi ne ake magana mutum ba shi da sallah don inda yake karatu a bayyane liman yana karatu a bayyane nace muka ce malamai sun yi sabani wasu suka ce dole ko anan ne ma ko liman yana karatu a bayyane sai mutum ma mu yayi karatu suka kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bai ce sai in yana bin sallah ba sanan aka bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mali unaza bil qur'an la taf'alu illa bi fatihatil kitab yaya ina karatu kuna karatu kar ku yi haka sai dai fatiha kawai hujjan wanda suka ce ko liman yana karatu a bayyane ne sai mu sai ma mu yayi amma bangaren malamai suka ce a inda mu ce yana karatu a bayyane liman yana karatu a bayyane to karatun ya sauka akan mamu shi ma aka bayyana hujjan waɗanda suka tafi akan wannan suka ce Allah ya ce wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suka ce ƙara ƙarfi ne ma ai da yace fastami'u lahu ya isa kawai cewa a saurara ake nufi amma sai ce wa ansitu insat kuma sai ka daina yin duk abin da kake yi kafin ka samu insat da nan sai suka ce a shikenan in dai limai na karatu a bayyane ba za a yi karatu wato kun ga sabani tsakanin malamai don haka ba maganan karatun bayyane muke yi ba wannan mai tambayar kuma yana maganan karatun bayyane ne tunda har ana jin liman ya kai fatiha an ce ami to kaga anan in mutum ya dau bangaren cewa a karatu bayan liman lokacin da yake karatu a bayyane ba sai an karanta fatiha ba musamman in babu lokacin karatun fatiha liman bai bar guri ba yana da saurin karatu sannan kuma da ya yi kai fatiha nan da na ya karanta sura sannan ya nan da na ya ɗago nan da na ya kabbala to shi ya gama zikirorinsa mutum bai yi ba to wannan liman bai ba da damar a yi karatu a bayansa ba malaman da suka tafi kan cewa dama ina karatun bayyane ne liman ba za a yi karatu a bayansa ba kaga shi kenan sun ƙara samun ƙarfin gwiwa wanda suka ce kuma sai an yi to dole sai an yi ko in liman yana yi da saurin kai ma kana yi da sauri kamar yadda an yi bayani a wancan lokaci amma inda duk muke karfafawa bayani yake tafiya shine in asirrance ne ake karatu liman yana karatu asirrance a zahar la'asar raka'a ɗayan ƙarshe na magariba da raka'a biyun ƙarshe na isha wannan dole ne mutum sai ya karanta fatiha in mutum bai karanta fatiha ba a cikin waɗannan raka'o'in ko azhar gaba ɗayan ta raka'a hudunta ko la'asar gaba ɗayan ta raka'a hudunta ko raka'a ɗaya na ƙarshen magariba ko biyu na ƙarshen isha in dai mutum bai karanta fatiha a ɗaya daga cikin wa'innan raka'o'i ba wannan raka'ar babu ita in dukan su biyu kuma in kuma yana azhar da la'asar ne duka hudu bai yi ba ba shi da sallah sai ya sake sallah saboda haka wannan shine abin da ake ta maimaitawa kuma ko kullum za a yi tambaya abin da za a maimaita kenan an san kenan sai kuma wanda ya samu daman karatu ai bai samu daman karatun fatiha ba lokacin da yazo masallaci ma liman ya riga yayi rukui kaga wannan bai da daman lokacin karatun fatiha don ya samu liman a rukui shi ma kawai kabbarawa zai ya shiga rukui to karatun da liman yayi tun bai zo ba ya dauke masa ya shiga jirgin liman haka kuma wanda ya karan ya kabbara a bayan liman din yake sallah ko azhar din ko la'asar ko raka'an karshe ta magariba ko biyun karshe na isha a bayan liman yake amma liman yana da matukar saurin karatu liman yayi kabbara shi kuma yayi kabbara kafin ya je rabin fatiha ma liman har yayi karatun fatiha yayi karatun sura ya ce Allahu akbar to nan ko ba za ka tsaya kana cewa za ka yi fatiha ba nan ma karatun liman ya dauke mutum don mutum bai samu damar karatun liman ba saboda umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi إنما جعل الإمام ليتم به إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع tunasi abi wannan umarni daga zaran liman yayi rukuyi to ko ka gama karatu ko baka gama karatu ba sai kai rukuyi amma in wani abu ka tsaya yi baka yi karatu ba amma lokaci ya zama ka to wani rakan baka da ita sai ka biya ta in an yi da sallah wallahu ta'ala ala saboda haka wannan na'am Na'am. ya ce a ja hankalin wasu limaman su kan manta ko cewa suna limanci ne mana kawai nan da nan daga mutum ya yi kabbara kafin a ce meye wannan za ka yi mamaki abun yana ba da tsoro da ban mamaki liman in yana karatu a bayyane za ka ji tiriyan-tiriyan kowace aya ya karanta ta kuma tsayuwanku da daɗewanku yana da bambanci amma wannan sam liman ɗin in ya zauna aka yi zaman tayya in ya tashi zai yi raka'a biyu na wanda fatiha kawai ake yi ko rabin rabin karatun fatihar da yayi da yana bayyane ba zai yi ba kawai suka ji da an zai kawai Allahu akbar Allahu akbar to ana huce wannan tabbas yana faruwa abin da zai ba mutum tsoro shin wai limamin nan ya karanta fatihar wacce yayi ta dazu da yana iya bayyane ita yayi yanzu ko ku kawai tunda a sirrance ne sai a manta cewa don Allah ake a yi karatun yadda aka ga dama to sai karanta ko ba za ka cewa liman da ya wata gida wasa yake yi wannan abun yana ba da mamaki a gurare da yawa inda ake limanci da yawa da masallaci da yawa ba wai wani limami aka canja ba wanda yake muku karatu a bayyane a hankali dalla dalla shi din da yin aka zo karatu sirrance sai ku rasa me ya karanta in an zo tahiya kana zama kafin ka fara tahiya ko kika ji Allahu akbar ya tashi shi yar ya gama tahiyansa don dake asiranta ake yin ta shi za ga limamai ta rabu ta rabu in ana sallah a jami'a wani limama ko wani sai da muka yanke sallah wata rana ni dai gaskiya kawai ni yanke wani nace kai Allah ba zai tambaye ni in ban bi wannan jami'i ba dama ba jami'in asali ba ne mun fito a lecture ne kawai muka same shi an sashi a gaba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai gaskiya kawai sai ni dai na yi kamar alwalata ta warware ne don kar a jawo matsala a ce ban bi shi ba kaga magana za ta zama za ta zama babba ba kamar in wani ne bai bi shi ba gaskiya ana wannan akwai wannan hatsari sosai gaskiya ya kamata a ji tsoron Allah a bayyane in ana karatu a ji tsoron Allah in ana karatu a sirrance a yi domin Allah kada mu ce zama yana wasa da karatu don wai kawai a sirrance ake yi Na'am? To, wai kuma akwai mamun da su kuma inda ake saurin suje su, su je kawai fi fi kawai a cikin. Duka dai waɗannan abubuwa ne waɗanda suke, in mutum zai yi ibada ya yi ta da gaske, daidai gwargwado, ka san daidai gwargwado ka yi ya abin da ya dace. Yawa, karɓuwa yana hannun Allah, yawa, amma dai kar mutum ya yi wasa da ibada. in za a yi a yi in ku za a bari ana gaggawan a yi wani abu to a bari sai an gama gaggawan an nisu sai a zo a yi sallar wai na abubuwa gaskiya duka dai suna nan sai a hankali Allah ya ba mu nasara ya ce shi wani addu'a na ko zikiri ya kamata ya shagala da shi musamman a wannan kwanaki goma na ƙarshen wannan wata yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu ta'ala anha ta tambaye shi irin wannan tambaya musamman tace dare lailatul qadr tace mutum yace Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mutum ya yawaita wannan addu'a sanan da addu'o'i da yawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar da kuma neman yantawa daga gurin Allah da iyaye riwa addu'a iyaye mutum ya shagalta da yawaita karatun alqur'ani yawaita karatun alkur'ani yawaita addu'o'i da abin da ya tabbata daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya yawaita tabbatar da cewa yana sallan jami'i yana salloli biyar ina a cikin jami'i abu ne mun je gure Sheikh Muhammad Amin Ibrahim Daurawa yake tisgo mana wasu fawaid da wani ya rubuta a littafi cewa mutum yanda zai riski ya mori dare lailatul qadri a irin waɗannan kwanakin shine ya dage ya ga cewa sallar magariba ka yayi ta a cikin jami'i kaga lokacin sallar magariba rana ta fadi daren ya shiga kenan ko ba san kowane dare bane a kullun kawai to da sallar magariba yayi ta a cikin jami'i bayan yayi addu'o'insa da rana ta fadi lokacin iftar sannan sallan isha yayi ta a cikin jami'i sannan sallan asuba ya tabbatar yayi ta a cikin jami'i kaga idan ka riski waɗannan an yi ma minkin wa'innan na ibadan shekara 83 ko ba kai komai ba insha Allah in sun karbu ka gama to balle ayi tarawihi kai tarawihi tare da jama'a ko kayi tarawih kai kadai in zaka iya kuma wani ya ƙara tashi ma da daddare yayi tahajjud ko shi kadai ko cikin jama'a yayi domin Allah shikenan saboda haka a kiyaye wa'annan abubuwa cikin sauki ne kawai Allah ya ga daman ya ba mutane garaba Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu ta'ala a'lam zamu shiga karatu insha Allah ayata 8 cikin suratul baha muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن يؤمن بها واتبع هواه فتردى نعم الله سبحانه وتعالى yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda yake ba abun bautawa da gaskiya sai shi wannan yana tabbatar da tauhidul uluhiyya an yi bayani kamar yadda ya gabata lahul asmaul husna shine jiya Allah rama yace ba fassara nan ba lahul asmaul husna wato sunaye ga kyawawa gare shi suke nasa kamar yadda Allah ya tabbatar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye kyawawa in za ku roke shi ku roke shi da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye 99 mi'a illa wahid sunaye 100 ba guda daya 99 kenan man ahsaha dakhala aljanna wanda duk ya kiyaye su ya haddace su zai shiga aljanna malamai suna tabbatar da muhimmancin haddace asma'ullahi al-husna da sanin ma'anonin su da aiki da su da kuma lura da abun da suka kunsa sannan roƙon Allah da su ana amfani da su kamar irin su alhayyu alqayyum ya zal jalali wal ikram duka waɗannan ana roƙon Allah da su ta daga cikin ismullahi al'azam wanda idan aka roƙe shi da su yana amsawa da Allah subhanahu wataala ya ce walillahi alasmaul husna Allah ya ambaci sunayensa a wasu wurare daban-daban amma sunaye 99 nan sune waɗanda wasu an tisgo su daga alqur'ani wasu kuma an samo su daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su duk gaba ɗaya suna nan a cikin alqur'ani Allah ya jera su a wasu gurare kamar da Allah subhanahu wataala ya cewa a a ƙarshen أبنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور سيجي له الأسماء الحسنى وكاغا الله سبحانه وتعالى يا أنبتي ساشن سؤال alhabis ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ambace su sunayen Allah 99 a karkashin ayan suratul a'raf walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha shi yasa da yazo nan da yace Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna yace mun ambaci karin bayani da hadisai a ƙarshen suratul a'raf ko ayan suratul a'raf abunda ba bukatun maimaitawa saboda haka mai bukatan karin bayani in yana duba tafsirin al-Hafiz Ibn Kathir can zai duba Allah subhanahu wata'ala yace lahul asmaul husna wannan sunaye shin iya 99 nan sune sunayen Allah kadai a ba iya su bane su dai 99 sune wanda Allah ya sanar da bayinsa yake so a bauta masa da su a iya rayuwa amma akwai sunaye da yawa wanda ba wanda ya san iyakacinsu sai shi Allah kamar yadda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa game da addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak ashayid shine wannan a wista a sarta bihi fi ilmin gaibi inda ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna naka wanda ka saukar da shi a cikin littafinka ko ka sanar da shi wani daga cikin bayinka ko kuma kake banta da shi a iyakai ne kawai ka sani wannan sai nuna akwai sunayen Allah wanda Allah ne kadai ya san su babu wanda ya san su cikin bayinsa to ashe kenan tunda akwai sunaye wanda babu wanda ya san sai Allah ashe sunayen Allah sun fi 99 haka wannan magana ne wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake koyar da addu'a wanda gam ko huzun ya same shi to kaga ashe Allah subhanahu wataala yace walillahi alasma abuna lahul asmaul husna 99 nan sune waɗanda ake ta'abbudiya da su wato bautar Allah da su neman kusatuwa da Allah da su sannan roƙon Allah da su kiran Allah da su waɗannan Allah subhanahu wataala ya ba da daman ayi da su ya kuma sanar da bayinsa mafi rinjayen su suka zo cikin alkur'ani kaɗan a cikin su suka zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar 25 ko wani abu makamancin haka sannan wasu aka yi sabani kalilan a cikin su amma wasu kuma basu zo a cikin alkur'ani ba sai a sunna wasu kuma aka yi sabani akan su sannan kuma malamai suka tabbatar da da su daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin al-muhsin ba za ka gansu cikin sunayen Allah ba amma Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin a cikin littafin sa na Asma'ullahi al-Husna ya kawo shi cikin sunaye al-mukhtalaf fiha wanda aka yi sabani shin al-muhsin yana cikin sunayen Allah ko baya ci shi ya tabbatar da yana ciki shine zance mafi inganci amma al-muhsi wannan yana ciki amma al-muhsin alifun lamun mimun ha'un sinun nunu al-muhsin wannan shine al-mukhtalafi amma mafi rinjayen magana akwal magana shine yana daga cikin sunayen Allah to da makamantan su akwai waɗanda kuma aka rinjaye wajen sa su a cikin sunayen Allah malamai suka ce ba sa cikin sunayen Allah kamar ar-rashid ar-rashid ana sa shi a cikin sunayen Allah asma'ullahi al-husna zaka ga ar-rashid amma wasu malamai da suka bi diddige suka ce baya cikin asma'ullahi husna to amma dai 99 sunna nan sun tabbata wadda sune sunayen Allah 99 wadda ya haddace su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalal jan ana so mutum ya roki Allah da su in ya tashi roƙon Allah kowane suna yana da alaka da abun da wata da mutum yake bukata sai rinka roƙon Allah yana jingina abun da yake bukata tare da jinjina wa Allah da wannan suna da kuma kiransa da wannan suna ne yawanci kowa anan yana son rizq to kaga sunan ar-razzaq kusan kowa ya rike saboda ko sunan alganiyu ko alwahabu da ya tabbatar da tauhidinsa a cikin waɗannan ayoyi wanda suke tabbatar da aƙida abuna abauta masa zuwa ga tauhidin uluhiyya wanda ya ambata cikin Allahu la ilaha illa huwa bayan ya ambaci tauhidin rububiyya ya tambaye ya ambaci tauhidul asma was sifat don mutane su gane Allah shine Allah su koma su kadaita shi da bauta shine daiwa daga cikin bayin Allah suna karanta wannan sura ayoyin nan na farko sukan samu nitsuwa cewa eh lalle sun gane Allah shine Allah to sai Allah subhanahu wataala ya koma kissar annabi Musa alaihi salam domin a tabbatar wa mutane dukkan annabawa sun kira mutanen su ne zuwa ga tauhidi tauhidul uluhiyya amma sun kafa hujja da ayyukan Allah wanda ke tabbatar da tauhidul rububiyya sannan Allah ya sanya annabawansa sun zamanto aya ga mutane so da babu wani daga cikin annabawan Allah face ya samu jarrabawa irin tasa amma ya jajirce Allah ya daga darajarsa to saboda haka kowa a cikin mutane ana buƙatar duk halin da mutum ya shiga ciki yayi duba rayuwar annabawan Allah mafi girman su da shugaban su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka anan sai Allah ya ambaci tarihin annabi Musa yace wa hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ba ya zo maka ba ko ko shin labarin Musa ya zo maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko karanta musu mana labarin annabi Musa wanda ka sani Allah ya sanar da kai izra anaran lokacin da yake tafiya a cikin jeji lokacin da annabi Musa ya je Madiyana yana mai gudun hijira ya zauna ya shayar da mata ƴan mata guda biyu suka koma gida babansu ya neme shi ya zo ɗaya ta zo ta kira shi ya je can har Allah ya ƙaddara shi babansu ya aurar masa da ɗaya daga cikin ‘yan mata guda biyu sannan kuma ya zauna a gidan yana mai aikin ƙwadago tsawon shekara goma shekara takwas shi ne ƙa'idan mahaifin nasu ya ce amma in ka cika goma wannan karan kanka ne ƙarin ka cika ta goma wannan ba dole ba in ka ga dama ka cika ta ya rage naka su ko mutanen kirki mafiya yawa suna da jin nauyi in an ba su zaɓi sau da yawa mutumin kirki in an ba shi zaɓi yawanci baya iya nuna son kansa a fili yakan yi kawaici yakan yi wani abu na kara da kawaici wannan mutumin tun da ya riƙe ni ya yi mun kaza to don na cika takwas kawai tun da ya ce mun ya ba ni zaɓin ko in cika goma to mutumin kirki ba zai iya zama haka ba sai ya cika ta goma gaba ɗaya saboda haka a yanzu idan ka bawa mutumin kirki mafi yawa ya raba abu to karshen ta shi ba zai samu idan ka bashi yanzu aka ce a raba kowa a nan guri yana rabawa yana rabawa yana rabawa inda mutumin kirki ne karshen ta ba zai samu sai dai kawai ka lura da shi in ya gama rabawa to sai ka bashi ka ce kai kuma gawa ne amma in ba ka yi sa'a mutumin kirki ka bawa ba ka ce to a rabawa jama'a sai ce oke to kuma ya kara ɗiba ya ƙararsa ya dabi kamar sau uku ya sa aljihu sai ya duba in ya duba fiskokin mutane sai ga wanne ne abokinsa sai ya yi can wannan matsalar mu kenan haka muke yawanci a najeriya in ka ba mutum ya raba to sai ya fara da kansa to kayi kayi rashin sa'a kenan amma in dai mutumin kirki ka bawa to za a raba duk sai ya raba ya ƙare sai ka samu shi bai samu ba to ka ba mutumin kirki rabo kenan to wannan shine in ka ba mutumin kirki Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la ya'lamu al-fadla illa ahlu masalin falala shine wanda ya san falala shi din kansa mai falala ne saboda haka in ya tashi rabo an ce a raba wa mutane to shi kawai ka dama da ka ba mutumin kirki rabo to kai nufin kare samu ne in ko ba ka yi nufin kare samu ba to dama za ka ware nasa mafi sauƙi ka ce to wannan naka ne wannan arabawa jama'a to ka ba shi nasa amma ka ce ga wannan arabawa jama'a to ba zai samu ba ke to wannan shi ne mutumin kirki Allah ya samu zama mutanen kirki don haka annabi Musa alaihi salam da ya cika sai ya cika shekaru goma nan waɗanda su ne annabi abuna baban yaran nan ya gaya musu don an yi sabani wasu na cewa da suka ji an ambaci madiyana har a cikin malamai an ce ana nufin annabi shu'aibu ne to amma tsakanin annabi shu'aibu da annabi musa akwai bambanci da ka suka ce a'a wannan madiyana salihin bawa ne kawai ba annabi shu'aibu ba yawa don haka da ya gama ya cika shekara goma sai ce to shi yana so ya koma gida yana shauƙin gida tare da cewa gudu yayi fa za a kashe shi innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu fakhruj inni laka minan nasihin haka mutun ya ga masa lokacin da yake cikin misra amma ka san gida haka yake idan mutun ya bar gida hankalinsa baya kwanciya wata rana aje a dawo sai kaga yana sha'awan koma gida don haka yace zai koma gida tare da fir'auna har yanzu shine yake mulki shauƙin gida kawai ya tasu masa duba annabi sallallahu alaihi wasallam ana nema a kashe su an kashe Ali Yasir aka kashe Yasir aka kashe Sumayya suka yi shahada aka daure Ammar aka azabtar da shi aka rinka azabtar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sharik an daure ta a zafin rana saboda kawai ta ce ta yi imani da Allah tana nuna wa mutane mata musamman addinin Allah aka daure ta aka azabtar da ita amma da suka yi hijira suka koma Madina saboda tunanin gida sai zazzabi ya ringa kama su suna shauƙin gida suna tunanin gida sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya Allah sanya mana son Madina kamar yadda ka sanya son son Makka a cikin zuciyar sannan Allah ya juya musu son Makka ya dawo son Madina ya fi sannan hankalin su ya kwanta suka zauna amma da suka zo suka yi hijira sun yi hijira suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gida ne sai suna tuno gidajensu suna tuno danginsu tare da cewa kafirai ne sun kore su amma suna tuno gidajensu suna tuno danginsu shi ne wanda yake magana iya cewa biladi wa in jarat alayya azizatu wa qaumi wa in jaru alayya kiramu biladi garina wa in jarat alayya azizatu ko da an mun duk abun da aka mun na bala'i a garina aka kore ni aka mun kaza azizatu garin yana da daraja wa qaumi mutane na ko sun yi mun hasada sun yi tsini sun yi mun kaza wa in jaru alayya ko da sun kaure sun mun abin da bai kamata ba kira mu ina ganin darajar su wajen sai kaji cewa kana tuna wani fa dangin ka ne amma ko bai kyauta ma ba amma da zaka tuno cewa dangin ka ne to haka ka'idar take ko suna dingina baitin ga Sheikh Usman bin Fodio amma wani baitin ne a bakin Sheikh Ismail Idris rahimahullah saboda haka waɗannan a izra'a naran shi annabi Musa alaihi salam ya gama zamansa na shekara goma yanzu zai tafi sai dau iyalinsa wasu riwaya suna cewa sun aihu suna cewa ba su aihu ba kawai iyali ce kadai daga suna tafiya shi da iyalinsa za su koma garinsu da suka shiga jeji dare ya gifto sai duhu ya yi duhu sannan ga sanyi ana matukar sanyi shi namiji ne ita mace ne sai ya so ma tausaya mace sannan kuma sai suka bacewa hanya sai yana ga yanzu inda suke bi ma ba shine hanyar tafiya garin da yake so ya koma Misra ba to shine sai ya hango wuta ne shine Allah subhanahu wataala ke bada labari izra'a nara lokacin da ya hango wuta fa qala li ahlihi sai ya ce wa iyalansa imkutu ko umkutu imkutu za ta ko umkutu eh umkutu kafin yana da bamma wa qala li ahlihim kutu umkutu wato sai ce wa iyalansa ku zauna a nan ku jira ni inni anastu nara to umkutu ita mace ce yayi a larabci ba umkufi za a ce ba umkufi zauna a nan to amma su yawanci manya-manyan mutane masu daraja har ya kai ga har yanzu idan kana duba kasashen waje yawanci har kasashen afirka sashi wanda suke makwabtaka da mu yawanci suna girmama mata sosai anan ne ake da karancin girmama mata to shi yasa kaga shi annabin Allah ne idan zaka girmama malaminka ka gaishe shi ko ka masa godiya ba za ka ce masa jazakallahu khairan ba sai ka ce jazakumullahu khairan ba alali malami ne shi daya ka ce masa jazakumullahu khairan kai jam'i jam'in yana nuna girmamawa to nan ga ta mace ce ita kadai amma sai ya ce mata umkusu ku zauna anan me yasa yake ku zauna anan saboda girmamawa girmamawa da yayi mata amma wani zaka ga daga waje zai balla mace sa kira idan sunanta ko wata in ana mata lakabi da fanka kan da kira wani suna ne sauke ya wannan daga waje kawai sai fanka ki zo ana so a ringa girmamawa ko a ce mata ummuwa ne ko wani abu makamancin haka wannan shine abin da yake nuna umkutu yace ku zauna ku zauna anan inni anastu nara ni na hango wuta na nitsu da abin da nake ganowa na wutan nan in naje gurin wutan nan la'alli atikum minha biqabas idan naje gurin wutan nan zan iya zuwa muku da qabasi wato garwashin wuta wanda za ku ga haske malamai suka ce biqabasi yake tabbatar da cewa lalle duhu ya kai duhu a gurin aw ajidu ala nari huda aw ajidu ala nari huda wanda ke nuna cewa sun bata to ko ko in samu wani mai nusarwa ko shiriya inda za a nuna mana hanya ayat da tace la'allakum tasqalun la'alli atikum minha bi shihabin qabatin la'allakum tasqalun la'allakum tasqalun shi ke nuna cewa gurin lalle ana tsananin sanyi ki ko za ku dan ji mi da wannan gaushin wutan sannan kuma ya zama kun samu haske haka annabi Musa alaihi salam yake gaya wa iyalinsa wannan da wannan kuma yake nuna cewa waɗanda suke cewa yaya aka yi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dalili a cikin alkur'ani da yake nuna cewa su ahlul baiti ne ayoyin suratul ahzab bayan Allah subhanahu wataala ya jero magana game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله تتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت تتي ويطهركم تطهيرا waɗanda suke kyaman mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama cikin ahlul baiti sai suka ce kaga ai da yake jera magana yake magana da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta amfani da sigar ta'dil lastunna ka ahadin minan nisa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata duka wannan siga ne na mata amma sai suka ce kaga anan ba da su ake ba da Allah ya ce inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum bai ce an kunna ba da yi ba an kumu rijiza ahalar baiti wayu tsahira kum bai ce wayu tsahira kunna inda da su ake ai gero maganan da ya yi kunna kunna ya yi ta cewa da aka zo nan saboda a fid da su ba da su ake ba kai ka gane ba da su ake ba in ji wanda yake kyamar a sa su a cikin ahalar baiti kenan rafidawa sai ce wannan shine to shine malamai masana qur'ani na gaskiya suka ce masa a'a ai cewa da aka saboda ai alubaiti ba iya mata zalla bane kawai alubaiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ba iya su matan gidan bane matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune alubaiti rasulillah a dangin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ba iya mata bane akwai maza akwai alu aqilin alu abbasin alu ja'farin dukan su akwai maza da mata to tunda akwai maza da mata in an haɗu maza da mata kuma akan girmama in za a yi siga sigar maza ake karkatawa gare ta shi yasa Allah ta inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira to koma in su din ne don Allah ya ce wa tsahirakum bai fidda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da su ake magana ba baka ji bane Annabi Musa da zai yi magana wa iyalinsa ita kadai ce ma kuma mace sai ce fa qala li ahlihim kusu in kusu wannan sigar mace ne sigar ba sigar mace bane in kusu sigar jami'i ne ko ba ma sigar jami'in mata ba inda jami'in mata ne in kufina za a ce amma ya ce in kusu kaman maza to don haka wannan ba abu mamaki bane a cikin alkur'ani Allah ya sha faɗan irin wannan babi ne na girmamawa ana girmama matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me yake nuna ma girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi Allah subhanahu wataala da zai kira mahaifiyar annabin Allah annabi Isa da ya tashi kiranta kiranta sunanta yayi kawai wa iz qalatil malaikatu ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu hukunci da rabbiki amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka taba jin an kira wata a cikin su da sunanta ba ko sunayen su ba cewa ake ya nisa annabi saboda girmamawa to don haka wannan umkutu don an ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera babu wani karaskiya a ciki daidai ne kawai saboda haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauli mafi rinjaye mai ƙarfi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da cewa su suna daga cikin alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tambayi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce anisa a azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam min ay min ali baiti rasulillah qala hunna min ali baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce sai ya ce musu au ajidu ala nari huda wato ko kuma zan samu mai shiryarwa ko shiriya a gurin wutan nan wani wanda zai nuna mun hanya Allah ce falamma ataha lokacin da ya zo wa wannan wutan nudiya sai aka kira shi ya Musa ya kai Musa a suratul qasas nudiya min shati'il wadi al-ayman fil buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati an ya Musa wato sai aka kira shi ta gefen daman sa ya fiji kiran yake ta gefen gabar wadi ta kwarin a gurin rafi ne ta gefen gaban ta inda dutsen da abuna wajen bishiya al-mubaraka bishiya al-mubaraka wacce zaituna yawanci ita ce ake cewa mubaraka bishiyan zaitun to sai ya ji kira ta gurin amma bai san waye ke kiransa ba bai san muryan waye bane shine Allah subhanahu wataala anan kuma sai ce nudiya sai aka kira shi ya Musa ya kai Musa inni ana rabbuka ha Allahu akbar karewan daraja kenan inni ana rabbuka inda Allah subhanahu wataala ce inni rabbuka maganar ta zauna ko kuma ce ya Musa ana rabbuka maganar ta zauna amma don a nuna masa magana cikakkiya da kuma nitsar da hankalinsa ya kamsu cewa eh lalle maganar magana ce sai ce inni lalle ni ana ni ne rabbuka ubangijinka inni ana rabbuka lallai ni ni ne ubangiji inji Allah subhanahu wataala ya ga yawa annabi Musa fakhla'na alayk kwabe takalmanka malamai sun yi ta bayanai wajen cewa me yasa aka ce kwabe takalman wasu malamai suka ce asalin takalman annabi Musa an yi su ne da fatan jaki wasu suka ce shi yasa najasa ne wannan fata wasu suka ce a kawai gurin da yake guri ne wanda yake na musamman shi za ce fakhlan alai innaka bilwadil muqaddas tuwa ka sani cewa kai yanzu kai ya Musa inda kake nan da ma riga ya bata inda kake nan innaka lalle kai bilwadi kana cikin wani rafi ne wani kwari ne al muqaddas tsarkakake don karkata ka gurin da takalmi tuwa sunan gurin tuwa haka malamai suka ce tuwa dinnan sunan gurin kenan sunan gurin tuwa saboda haka kwaɓe takalman to ko ba a ce mutum kwaɓe takalminsa ba ya ji muriya haka kuma ka ce ni ana rabuka a yaro hula za ta bani ba ka ganin abu na irin mahaddata alkur'ani nan da ake cewa gardawa suna ganin malamin sai ga sun tube takalmi alaramma yana nan ba sai ga sun tube takalmi kai mai sunan alaramma ma ba a kiran sunansa idan mutum sunan a cikin almajiran wane shi sunansa irin sunan malamin ne to sai dai ka jana cewa mai sunan malam haka kuma wato wannan dattaku da tarbiyya irin wanda muka rasa a yanzu kenan su sun yi tarbiyya wani sa'i suka wuce gona da iri amma kuma wani sa'i daidai suke kai mu kuma gaba ɗaya muka yi jafa tarbiyyar aka rasa ta gaba ɗaya surkuntaka dattijai mata idan a gida akwai mai sunan baban mijinsu to wannan mutumin ba za ka ji an kira sunansa mai sunan mai sunan baba ko mai sunan kawo ko ɗan da suka haifa ne sai da ce mai sunan kaza amma yanzu ka ji mata ta kwallawa sunan sirkin ta kira wata za ta ce to laifi ne a ba laifi ba ne sai dai akwai rashin kunya eh akwai rashin kunya ba laifi ba ne a shara'ance amma akwai rashin kunya saboda haka ana da karancin irin tarbiyyar da dattijai suke da shi abu ne za ga akwai dattijan da muka sani a fantami wanda suke fantami za su san su kan su malam damuna Allah ya ji kansa mahaddacin Qur'ani ne shi kusan kullum kawai a karatu duk inda ka ganshi a karatu Qur'ani ne an ce kan sauke ya ƙara izo 20 a kowace rana ko kuma kan ce kan sauke don duk inda ka ganshi karatun Qur'ani yake yana kiwon dabbobinsa karatun Qur'ani yake da wajen su malam kuri innan da gefen gabar da malam kuri duk jeji to akwai makwabcinsa shi kuma alhaji kai gama Allah ya ji kansa duka yayansu suna nan da jikokinsu yanzu duk anan a bantami to in suna wucewa za su je masallaci kofar sarkin bantami nan ne masallacin lokacin musamman iran juma'a ne akwai masallaci a kusa da su a can anguwansu amma iran juma'a ne sai sun zo nan kofar sarkin bantami to in suka taho mahaifinmu shi kuma za su iso wurinsa kenan wani sai suka wuce kafin ya fito wani sai kuma zai fito to idan ya fito gwargwadon shekarunsu gwargwadon jeruwansu ba za ka taba ganin ɗayan yana gaba wanda yake ƙasa da shi a shekarun shi ne a gaba shi yana baya ba da sun fito kawai automatic haka suke jeruwa ba wai wani ne yake jera su ba ba abu na kawai haka so da tsabar girmama haka suke tafiya amma mu yanzu ina sai Allah ya ji kanmu kawai saboda haka haka suke ladabi amma yanzu sai tsamar karatu da tafsiri da wayoyi ko ina ya cika da karatu da kilif din wane mutum zai ini yana ganin kilif amma tarbiya ta yi karanci tarbiya ta yi karanci saboda haka dole mutane a koma ga tarbiya a ɗauko tarbiyyar iyaye kowa a cikin munayi aka ce zo ka faɗi tarbiyyar yadda ka ga mahaifinka da abokanansa suke yi kowa a bashi filastika a nan yana da abun faɗa saboda haka Allah subhanahu wataala ya samu dace amma gaskiya akwai karancin tarbiya yanzu yawa ba da kuma karancin girmama manya akwai karancin girmama manya mutane kawai ba su damu ba dattijo yana abuna kawai a ture shi ma a wuce ko ganshi kawai ko irin gurin taro din nan kawai kaga mutum akan kujera ya dora kawa ne kan da ya rike kwalban wani abu ba kauye sosai in ka ganshi amma ya wani ga dattijo a tsaye ga dattijo a tsaye kaga cikakken ba kauye to wannan yana faruwa da yawa Allah samu gane mu gyara haka yace masa innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha an ce lokaci yayi insha Allah ta'ala muna raye zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam